إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجهد في سبيل ربه أتاته الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله أي اعلموا أن للدين شطرين أن للدين شطرين أحدهما ترك المناهي والآخر فعل الطاعات وترك المناهي هو أشد فإن الطاعات يقدر عليها كل واحد وترك الشهوات لا يقدر عليه إلا الصادقون أو إلا الصديقون فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر السوء والمجاهد من جاهد هواه واعلموا يا عباد الله بعض منا يعصون الله بجوارحهم وهي نعمة من نعمة الله علينا وأمانة أيضا فاستعينوا بالله على أن تستعملوها في الطاعة على أن تستعملوها في المعصية فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته واعلموا عباد الله أن جميع الأعضاء أن جميع أعضاؤنا ستشهد علينا في عرسات يوم القيامة بلسان ذلك ذلك تفضح به على رؤوس الخلائق قال الله تبارك وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا بما كانوا يعملون أو بما كانوا يكسبون فحفظ يا عباد الله جميع بدنك من المعاصي وخصوصا أعضاء السبع فإن جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من أسأل الله تعالى بهذه الأعضاء السبع وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل اعلموا أن العين خلقت لك لتعتدي بها في ظلمات في ظلمات البر والبحر وتستعين بها في الحاجات في الحاجات وتنظر بها إلى عجائب ملكوت السماوات والأرض وتعتبر بها أو وتعتبر بما فيها من الآيات فحفظها أن تنظر بها إلى محارم الله وإلى وإلى مسلم وإلى وإلى نذر إلى مسلم بنذر الاهتكار وتطلع بها على عيب على عيب المسلم الأذن فحفظها أن لا تسقي بها إلى البدعة أو الغيبة أو الفوش أو الخضوع في الباطل أو ذكر مساوي الناس فإنما خلق لك لتسمع بها كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمة الأولياء وتتوصل باستفادة على العلم بها إلى ملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين اللسان فإنما خلق لتكسر به ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وترشد به خلق الله تعالى إلى طريق المستقيم فإذا استعمله في غير ما خلق الله له فقد كفرت نعمة الله عليك ولا يكب الناس في النار على مناكرهم إلا حصائد ألسنتهم إن الرجل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليتكلم بكلمة ليضحك بها أصحابه فيهوي بها في في قعر جهنم سبعين قريبا وروي أنه قتل شهيد في معركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل هنيئا له الجنة فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعله يتكلم بما لا يعني ويبكل بما بما يغني فهف لسانك من ثمانية الكذب الحرف في الوعد أو الخلف في الوعد الغيبة المراء والجدال أو الجدل وتذكية النفس والدعاء على الخلق والمزاح والسكرية والاستهزاء بالناس البطن فافس من تناول الحرام أو أو الشبهة وهرس على طلب الحلال الفرج فافس عن كل حرام أي ما حرم الله تعالى عنك وكن كما قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين اليدان فافزهما أن تضرب بهما مسلما أو تناول بهما مالا أو تناول بها مالا حرام أو تؤذي بها أو بهما أحد من من من خلق الله أو تكون بهما في أمانة أو وديئة أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به الرجلان فافزهما أن تمشي بهما إلى محارم الله أو تسعى بهما إلى باب سلطان الظالم فإن المشي إلى الظالم ظلم وقد أمر الله تعالى بالإعراض عنهم بقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وهو تكسير سوادهم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إنما تجزون ما كنتم تعملون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم أقول ما قال إن صبوا فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna kuma yaba masa muna neman tanyansa da agajinsa wanda Allah ya shirya shi ne shiryen bayi Allah ka samu cikin shiryen bayinka haka nan wanda ya bata ba za a sami shirye da shirye da shi ba ina shaidawa tare da ku cewa babu an bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma dan aikensa ne ya zo a duniya da alkhairi wanda babu irin shi wanda ya bi shi ya tsira kuma wanda ya saba masa ya halaka bayan nan yayin uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina wasici da ku bisa kiyaye dokokin Allah sirran wa alaniya a fake da kuma fili mu sani cewa Allah ta'ala iya kallon mu kuma iya kula da dukkan ayyukan da muke kuma wannan ita ce wasiya ta mutanen farko da ƙarshe kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa na yi wasiya gare ku da waɗanda suka gabace ku akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala mu sani ya uwa cewa addininmu na musulunci iya da ɓangarori manya-manya guda biyu shine yubuna ala shatarai an gina shi kan wasu manya-manyan ɓangarori guda biyu kashin farko shine hannuwa cikin abin da aka hana kashi na biyu shine da'a wa Allah da'a wa manzon Allah wannan shine dunkulallen kaso da malamai suka yi wa addini umarni da kuma hani duka in ka ɗauko ayyukan ibada duka sun dunkule a wannan ƙarƙashin abubuwa guda biyu suke ko dai ka bi umarnin Allah ko kuma shaidan ya rinjaye ka saba ma Allah ko ka bi dokokin Allah ko ka saba ko ka bi manzon Allah ko ka saba masa wannan shine kaso mafi girma cikin kaso da aka yi wa addini bin umarni da kuma hannuwa daga cikin hani masani barin abin da aka fana ya fi wahala ka tsallake dukkan abin da Allah ya sa mai doka to wannan iya da wahala sai wanda Allah ya gamdakatar da imanin gaske shi yasa Allah daga an yi tafiya da ce tilka hududul lahi fala ta'ataduha ko fala taqrabuha wannan dokokin Allah ne kada ku kusance su wala taqrabu zina kar ku yi kaza kar ku yi kaza wala ta'kulu amwal yatim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil duka wannan Allah iya mana iyaka ne kar ku yi kar ku yi kar ku matsa abin da Allah ya haramta to babu shakka dan adam Allah ya mai arziki wajen kaucewa abin da shi Allah ya haramta to wannan bayiwa sai agun mai karfin imani domin ibada wani lokacin dole ka bayyana yinta kamar sallah azumi da abin da ya kama da wannan amma saban Allah ana kuya ana yi ana kuya ana saban Allah a koye wani zai bar garin zai bar kasarsu ya kuya ya je ya saɓi Allah ba mai ganin sai Allah din saboda ka barin abin da Allah ya haramta ya fi wahala domin ita aikin da'a akwai abin da ya wajibta dole sai ka fito gaban mutane kai amma barin son zuciya da barin saban Allah la yaqdiru alaihi illa sidiqun ba wanda yake da iko a kansa sai mutane masu gaskiya Allah ta'ala ka samu da cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al muhajir man hajara su wanda ya hijira to shine mutumin da ya kaura cewa munanan ayyuka wannan shine muhajir a yau ka kaura cewa abin da Allah ya haramta duk da ranka ya kada iya so to a wannan ma'anar hadisin ka zama muhajir domin ka kauracewa abin da Allah ta'ala ya haramta wal mujahid man jahada hawa mai jihadi to wanda yi jihadi wa san zuciyarsa wannan malamai suna ta karin bayani game da wannan hadisi suna cewa Allah ya yi iddila'i wa manzon Allah cewa akwai lokacin da za a kulle kofar hijira la hijira ta ba'd al-fath bayan fatawa maka ba wata hijira da za a yi daga nan jihadi ma na gaskiya da gaskiya akwai lokacin da za a neme shi a rasa domin son zuciya da son duniya ya shigo wa mutane to sai aka yi alfarma duk mutumin da ya kaura cewa mummuna to za a bashi darajar muhajir duk kuma mutumin da ya jahilci ransa ma'ana ya jihadi wa ransa ya hana ransa san abin da take so ya kallafa mata bin Allah da bin manzon Allah to shi ma wannan za a bashi darajar mujahidi wannan wani malamai sai wani istinbari da mu sani ya bayin Allah masu albarka da yawa daga cikinmu ko wani kaso daga cikinmu ya asuna Allah bi jawarihim suna saban Allah da gabansu wani saban Allah da ido wani da hannu wani da kunne wani da al'aurashi wani da kafarsa wani da kudin da Allah ya bashi duka kuma ni'ima ce da Allah ya yi ma domin ka nemi lahira da ita wabtagi fi ma ta fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya duk abin da Allah ya yi ma in ji Allah ka nemi lahira da shi shine ribarka kuma shi ne alkhairinka kuma shi ne darajarka in ilimi Allah ya baka nemi lahira da shi in mulki kujera Allah ya baka nemi lahira da ita in dukiya Allah ya baka nemi lahira in fahimta ce in zalaka ce in basira ce in ma menene Allah ya baka duniya to Allah ya baka ne dan ka nemi lahira da shi shine kawai dalilin da Allah ya baka wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa ansu suna hawwala suna juya ni'imar da Allah ya musu su maida ita tsani na zuwa a saɓi Allah mu sani cewa dukkan wani abu da Allah yi ma to ni'ima ce Allah yi ma ko menene shi akwai wani wanda Allah bai bashi wannan abin ba ni'ima ce kuma amana ce ku nemi taimakon Allah akan duk ni'imar da Allah ya muku ta lafiya da halitta da kuma wani abin da Allah yake baku na duniya kar ku yadda ku yi amfani da shi wajen saɓan Allah subhanahu wataala ku dage da kamun kafa agun Allah duk abin da Allah ya mana ni'ima to Allah ya hana ka saban Allah da wannan abin domin manzon Allah iya cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne dukkaninku kuma sai Allah ya tsiye ku ya tambaye ku akan kiwon da Allah ta'ala ya baku mu sani ya bayin Allah a ranar alkiyama Allah ta'ala zai sanya gabanka su ba da shaida akan ka gabobin jikinka Allah zai ce ba su umarni su yi magana kuma su faɗi iyaka abin da aka yi da su ba za'ida ba ƙari ba rage Allah ta'ala yake cewa su yi magana da harshe bilisanin dalik sakakken harshe kamar da za ka yi magana yanzu a ji haka kiyama Allah zai ba hannunka dama yi magana haka Allah zai ba kafar ka dama ta yi magana a kiyama Allah ya tabbatar da wani cin alkur'ani waɗanda suka ɓuya suka saɓi Allah Allah ya tona musu asiri ala ru'usul khala'iq akan halittun duniya duka wane wane hannunsa ya ce an yi abu kaza da ni kafarsa ta ce ta taka an je gu kaza da ni a gaban dubban miliyoyin al'umma hannunka iya ba da shaida an saci kaza an taba kaza an bige kaza an farci kaza duk sai ya faɗa har ma azzalumai suke cewa lima shahittum alaina hannu ya zaka mana haka kafa ya zaki mana haka قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو كلكم أول مرة وإليه ترجعون hannu ya ce ai allan da ya baka ikon yin magana a duniya to ni ma yanzu ya ban ikon yin magana kafa ta ce allan da ya baka ikon yin magana a duniya a yanzu ni ma shine ban ikon yin magana kuma da wata abu ka faɗa ka ji to wannan shine hadarin da ke gaban al'umma yanzu duk abin da ka sani Allah ya haramta kai kokarin ka kauce masa ne zaman lafiyanka Allah ta'ala yana cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranar alkiyama tashhadu alaihim za su shaida a kansu harasunansu da hannayensu da kafafuwansu akan abin da suka aikata a duniya za su ba da shaida yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwafihim Allahu dinahum alhaq a ranar Allah da ya cika muku sakamako na gaskiya addinin aljaza duk abin da kai sai Allah ya cika ma Allah kuma shine huwal haqqul mubin shine mai gaskiya kuma wanda yake bayyana abubuwa a lokacin da yaso Allah ta'ala yana cewa al-yawma naktumu ala afwahihim a ran da Allah zai sa bakin ya rufe a sanya kwado a kulle bakin wa tukallimuna aydihim Allah ce hannayen su za su yi mana magana hannu ka tuna irin ta'addancin da kake da hannu a ɓoye da fili to Allah ce hannunka zai magana hannun da yake rubutawa hannun da yake karawa hannun da yake rubuta shari hannun da yake lakin akan shari to ranar alkiyama sai ya faɗa abin da kai duk inda ka ɓuya kai hannu sai ya bada shaida a gaban Allah wa tukallimuna aidihim hannayen za su yi mana bayani wa tashhadu arjuluhum kafafuwansu za su yi bayani Allah ce bima kanu yaksibun akan abin da suka aikata Allah baya zalunci inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yazlimun duk abin da ka gani kai ka aikata Allah ba za'idar da zai ma bakar da zai ma to wanda zai boye ya sabi Allah wanda zai buga kirji ya sabi Allah wanda zai yi kaza ya sabi Allah to ya sani in dai kai musulmi ne ka san Allah ka san Qur'ani ka san kiyama to wannan iya nan tabbace iya zuwa bayan Allah mu sani tun da haka ne mun tabbatar da ƙur'ani abin da ya faɗa mana gaskiya ne to mu yi ƙoƙarin kiyaye dukkan gaban da ke jikinmu game da sabon Allah duk abin da ka san gaba ce ta ka za ta sabi Allah yi ƙoƙari ka kiyaye wa kususan ma a za'u saba musamman ma wasu gabai guda bakwai wanda suna da hadari a rayuwarka kuma Allah ya ce fa inna jahannama laha sab'ata abwa ita ma wutar jahannama tana da kofofi guda bakwai likulli babin minhum juz'un maqsum kowace kofa a jahannama akwai kaso wanda za a cusa shi ya fita wannan kofa din kamar yadda aljanna take da kofofi guda takwas akwai kofar masu sadaka kofar masu qur'ani kofar masu azumin nafila kofar masu jihadi in sun shiga in ba su ba ba mai shiga ta gun to haka nan ita ma jahannama akwai wannan kofofin akwai kofar maciya riba akwai kofar masu luwatsi akwai kofar mazinata akwai kofar munafakai shine laha sab'at abwa ita ma tana da ƙofofi guda bakwai Allah ya ce kuma kowace ƙofa akwai irin mutane za su wuce da cikinta wala ya ta'ayyan litilkal abwab illa man asallaha ta'ala ba wanda zai kutsa kai ta waccan kofar kowace ɗaya daga ciki sai mai saban Allah wanda ya mutu bai tuba ba in dai ka sabi Allah da gabanka to babu shakka Allah bai yafe ma baka tuba ba to waccan kofar ɗaya daga cikin kofofin jahannama suna jiranka sai ka wuce da cikin su waɗannan gabai guda bakwai shine akwai al'ainu akwai ido akwai al'uzun akwai kunne akwai al-lisan akwai harshe akwai albadan akwai ciki akwai alfarji akwai al'aura wal yaddi da hannu wal rijli da kafa waɗannan suna da haɗarin gaske ka yi ƙoƙarin kiyaye su mu sani cewa al'ainu kuli laka litahata biha fi zulmatil bari wal bahr ido an halattar mashi ya bawan Allah ba dan ka zauna ka dinga kallon abin da Allah ya haramta ba daga cikin dalili ko manufa da Allah ya halittar ma ido shine idan nan ya shiryar da kai akan dufai na zalunci da bata da bid'a da shirka idan ya nuna ma gaskiya ka bi ta a lokacin da Allah ta'ala yake bukata wannan shine dalilin halittar ma ido kar ka zama idon ka baya ganin gaskiya wala qad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها سنة إدانوا amma idanun ba sa gani musu gaskiya suna da kunnuwa amma kunnuwan ba sa ji musu gaskiya sai Allah ce ulaika kal an'ami irin waɗannan tamkar dabbobi suke balhum adal sun mafi dabbobi bata to kai kokari idonka iya karanta alqur'ani iya ganin gaskiya iya gimtsewa iya rufe daga abin da Allah ya haramta wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum Allah ya ce ya faɗa wa dukkan masu imani maza su rinsa idanuwansu su kiyaye farjojinsu wannan shine mafi tsarkaka gare su haka Allah ta'ala ya faɗa to ka sani ido ba dan kalli haram ba ba dan kalli matan mutane ba ba dan kai tsegumi ba ba dan kai gulma ba ya ma shi dan ka gane gaskiya dan ya taimake ka ya ma shiriya wajen abin da ke shine gaskiya ne to wannan shine dalili na halittar ma ido kuma ka ci gaba da biyan bukatocinka wanda Allah ya halatta wa tanziru biha ila ajaibi wa lakutul ard kuma ka dinga kallon irin abin da Allah ta'ala yayi na mamaki ka kara imani a cikin samai da kasai wa ta'tabir biha min al ayati kai kokarin kula kana samun fadakuwa daga cikin ayoyin Allah fa hafasa ya bawan Allah ka kiyaye idonka an tanzura biha ila maharibillah kar ka yadda idan ka dinga nuna mu abin da Allah ya haramta ko ka dinga kallon musulmi kallo na ihtikari kana harara kana masa kallon cutarwa karka yadda kai wannan da idonka wata dalabiya ala aibil muslim kuma karka yadda idonka kullun iya nuna ma laifin musulmi kai kokarin sanin laifin ka gyara ba abin da ya ka da laifin wani wani da laifi kaci kaci a gunshi amma kuma idansa iya nuna mai wani yasa ba haushe yake cewa laifi tudu ne mutum zai taka nasa ya hangi na wani karka yadda idan ka dinga nuna ma aibin wani kai kokari nuna ma aibinka karka yadda idan ka yana kallon cutarwa ga wani musulman karka yadda na biyu shine al'uzun kulli fahafasa an tasgi biha ila bid'a kai kokarin kiyaye kunnanka kar kullun iya jin bid'a aw giba kar kunnanka kullun iya jin giba zancen mutane aw fush ko abinda Allah ya haramta na alfasha aw ghira ko waka aw qawd fil batil ko kunnanka kullun iya ji ma shirme ka kunna rediyo shirme ka danna kasar a motar ka shirme shirme ba shi da wani amfani to karke da kunnuwanka iya jima wannan ka yi ƙoƙarin datse kunnuwanka kada su jima dukkan wani laifi na mutane wani in ya zauna in banda laifin wane da wane ba shi da aiki a baki shi kullum wane ne mai laifi amma shi ba zai kalli laifi shi ba to karke da kunnuwanka iya jima wannan hirar fa inna ma kulika laka li tasma biha kalam Allah an halittar ma kuni dan ka ji maganar Allah dan ka ci gaskiya dan ka ji sunna wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa hikmatu awliya illa domin ka ji hikimar malamai bayin Allah wata tawassula bi istifada ala ilm kuma amma ku ne domin ka karu ka fa'idantu da ilimi ka je ka zauna ka ji karatu ka ji ilimi ka fahimta wannan shine dalilin da Allah ta'ala ya halatta ma kunni al-lisan na uku shine harshe fa inna ma kulika litaksura bihi dhikrallah an halattar ma harshe domin ka yawanta ambaton Allah da shi wa tilawatul qur'an da kuma tilawan alqur'ani ba dan surutu aka ma harshe ba ba don wane ya faɗi wannan ya ba wane ya sauka a ba don wannan ba domin ka yawaita ambaton Allah wa zakirin la kasiran wa zakirat utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa qimi sala ka karanta alqur'ani wa turshid bihi khalq ka dinga shiryar da halittu wajen nasiha wa'azi ta'limat ila tariqil mustaqim zuwa ga hanya madidiciya wannan shine dalilin yi ma harshe idan ka aikata aiki da harshen ka ba wannan ba to ka kafircewa ni'imar Allah kayi Allah butulci wala ya kubbu nasu finnar ku sani ba abin da yake kifa mutane wuta a fusakunsu illa hasa'idi alsinatihim ba ce abin da hada harshen su ya girba inna rajula manzo Allah ke cewa wani mutum la takallam bi kilma zai faɗa kalma kwaya daya ya sa mutane dariya da daga hannu fa huwa yahwi biha fi qari jahannam 70 qariba wannan kalmar daya za ta mai dalilin zama shekara 70 a wutar jahannam ya inganta mazan Allah a gabansa an kashe wani shahidi a wani yaki sai wa suke cewa hani Allahul janna wannan ya ji daɗi zai samu aljanna ya huta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mazan Allah ke cewa ma yudrika la Allahu yatakallam bi ma la yani wa ya baka labari bakinsa bai furta abin da bai dame shi ba wa ya gaya ma bai ci naman wani ba wa ya gaya ma bai gulman wani ba zaka ce ya samu aljanna ashe duk da mutuwar shahada ashe harshe iya hana mutum ya samu shahada kenan ashe cin mutuncin al'umma da giba da maganarsu iya goge alfarmar shahada da Allah zai wa mutum manzon Allah ki wa ya faɗa ma harshensa bai zagi wani ba harshensa bai ci mutuncin wani ba da za ka ce ya samu aljanna wa ya faɗa ma bai yi rowa da cikin abin da Allah ta'ala ya wadatar da shi ba wannan suna haramta wa mutum samun aljanna ko da ya mutu wa shahada fa hafar lisani ka min samaniya bawan Allah ka kiyaye harshenka daga abubuwa guda takwas alkadhibu ƙarya ka yi ƙoƙarin kiyaye bakin karya saba da ƙarya da kuma karya alkawari da giba cin naman mutum wal mira wal jadal da jayayya da musu ka kiyaye harshenka daga wannan tazakiyatu nafs kar kullum bakinka ya dinga tsarkake kanka da kanka wala tuzakku anfusahum Allah ya ce kar ku tsarkake kawunan ku huwa a'lamu bi man ittaqa Allah shine san waye ke jin tsoron sa wani in ya zo na in banda gwada kansa ba abin da ya saba yi ai kaza ai kaza to wannan ba ba sufar mai imani bace addu'a alal khalq kar kullum bakin ka ya dinga zagin mutane iya musu mummunar addu'a wal miza wa sukuriya kar bakin ka kullum ya dinga surutu da ba da izgili wal istiza bin nas da kuma izgili wa mutane kai kokarin kiyaye bakin ka daga wannan na hudu albatan ciki shi ma iya cikin gabar da take da hadari fafasu min tanawilil haram ka tsare cikin karka dinga jawo masa haram da shubha wa haris ala talabil halal kullun ka dinga kwadaita da kanka wajen samun halal alfarj na biyar al'aura fafasu an kulli haram ai ma harama Allah ta'ala an kai kokarin kiyaye al'auran ka daga abin da Allah ta'ala ya haramta ba wa kun kama qala Allah ta'ala ka zama kamar yadda Allah ta'ala yake shaidar masu imani walladhina hum li furujihim hafizun su ne wanda suke kiyaye al'aurarsu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai matan su ko abin da dama su ta mallaka to wannan ba abubuwan zargi bane ba na shida al yadani hannaye fa fasuma an tarbihima muslima kai kokarin hannun kare da ki kowa kare zalunci kowa al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi manzon Allah ya ce musulmin kwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga harshen sa da kuma hannun shi aw tanawul bihima malan haram kai kokarin hannun kare dinga jawo ma dukiyar haram aw tu'azzi bihima ahadu min alkal kai kokarin ka kiyaye hannunka kai zamto iya cutar ɗaya daga cikin halittun Allah aw takunu bihima ko ya haince su fi amanatin aw wadi'a wata amana ko ajiya da aka bashi ai aw tuktaba bihima ma la yajuzu nuduku bihi kar hannun ka dinga rubuta abin da bai halatta a yi nuduki da shi ba wannan ka kiyaye hannunka daga waɗannan abubuwa na ƙarshe da bakwai الرجلان قفاف فافس ما أن تمشي بهما إلى حرام كي قوكرن سري قفافنك كرك دنگ تاكا وكان تفيا قند الله يحرم تادسو أو تسعى بهما إلى باب سلطان ظالم كر كل قفرك تناليك إن جدن الظالمون شو قبلي جدن ما سوچن حرام جدن تممونا عيسو سيبين فيلي كر كل قفرك باتا قشارك ونن كركي فإن المشي إلى الظالم الظلم domin tafiya gun azalimi ma zalunci ne Allah ta'ala yana cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu kar ku karkata zuwa ga azzalimai fatamassakumun nar sai wuta ta shafe ku idan kun je gun azzalimai taksuru sawadihim za ku kara musu yawa da karshe Allah ta'ala yake cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a dukkan dan adam ya sani babu abin da ke kansa a gobe alkiyama face aikin da ya aikata shi yasa aka ce as-sa'i abin da kai ne kai da kanka ba wani bane ba daga balagarka zuwa mutuwarka a wannan tsakanin Allah zai ma hisabi in ka tara alkhairi ba nema in ka tara shari to kai ka san wa abin da za ka yi wa kanka amma babu shakka Allah ta'ala ya ce babu abin da ke kanka face abin da hannunka ya aikata wa Allah saril insan illa masa wa anna sa'ayahu sawfa yura aikin da yayi shi za a nuna masa duk wanda ya aikata aiki fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara sharran yara aiki daidai kwayan zarra Allah sai ya nuna mashi na alkhairi ko na shari summa yujzahu aljaza alaufa sannan amma cikakken sakamako sakamako cikakke ba zalunci inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun Allah ya ce babu abin da za a muku sakayya da shi face abin da kuka aikata da abin da kuka aikata da za muku sakayya innal abarara lafi na'im managartan bayi mutanen kirki Allah ya samu na cikinsu suna cikin ni'ima sai aka ce na'im sai aka siffanta ni'imar aljanna suna ma cikin takau in dai kai mutumin kirki ne hannunka ka kiyaye idonka ka kiyaye farjinka ka kiyaye cikinka kafarka idonka hannunka to babu shakka za ka ga cikin al'abura za ka ga cikin bayan Allah managarta wanda sakamakonsu da kare shi ne aljanna amma da yawa daga cikinmu a yau wani idonsa ya fi ƙarfinsa wani hannunsa musamman ma hannu musamman hannu shi yasa a wani gu Allah ke siffanta ɗan adam da hannu wala tulqu bi aydikum ila tahaluka aydikum Allah ya ce kasratu ta kasratu istimalu bihi domin yawan aiki da hannu rubutun shari da hannu ake yi buku da hannu ake kaza da hannu ake yi shi yasa abubuwa da yawa Allah ke siffanta ɗan adam da hannu karɓar riba karɓar cin hanci duk da hannu ake yi mu yi ƙoƙarin tsare hannayenmu ya 'yan uwa farawo da hannu yake takawa ya hau da hannu yake ɓallewa da hannu yake sa wuƙa ya caki mutum dukkan wani mummunan aiki a galabiya hannu shine jagora to ka san me hannunka zai yi domin Allah ya ce sai ya yi bayani a ranar alkiyama sai ya faɗa duk inda ka ɓuya duk inda ka shiga na rantse da Allah sai hannunka ya yi bayani a gaban Allah ka kwana da sanin wannan ba wanda ya fi karfinka ba wanda kake tsoro ba wanda kake kunya ba wanda kake kaza hannunka zai tona ma asiri wannan shine ka kimshi abubuwa da yawa al'umma suna bukata ka ɓoye to a ranar kiyama sai hannu ya ce da ni aka kulle gu kaza da ni aka ɓoye gu kaza duk sai yayi bayani to kai kokarin zama cikin mutanen kirki hannunka ya zama mutumin kirki wa innal fujjara lafi jahim mutanen banza suna cikin jahim wanda ba su kiyaye waɗannan gaban nasu ba duk abin da ransu ya biya za su yi su aikata kawai to ƙarshen su shine wutar jahim wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare Allah ya mana albarka ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya mu yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا لما سبقنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين اللهم اجعل الجنه هي دارنا ومصوانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولا أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من كافك واتقاك يا رب العالمين اللهم أحفظنا من كل شر وسوء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في مساجدنا اللهم ربنا آمنا في أسواقنا اللهم ربنا آمنا في بيوتنا اللهم ربنا آمنا في مزارعنا اللهم ربنا آمنا في مدارسنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا اللهم ربنا امنا في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا انك من ترك لنا فقد اخذيته وما للظالمين من انصار اللهم ربنا اننا امنا سمي اللهم ربنا اننا سمينا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه إنك لا تكلف المئات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن